الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا لهدي واتو أشرين دبيو قوتهم هدو هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة شكرة تدبو إرئي هدو دا أربعين دبقوي wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 a cikin tafsirinmu da muke gabatarwa na mako-mako duran lahadi kenan idan allah ya ba mu iko da dama a satin da ya gabata ko mu ce lahadi da ta gabata a cikin suratu yunus mun karanta aya ta 30 zuwa ta 31 mun fara bayani aya ta 31 zuwa ta 32 a shafi na 212 sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce fadhalikumullahu rabbukumul haqqo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fadhalikumullahu rabbukumul haqqo فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون نعم to kamar yadda muka sani muna ɗan taɓo waɗansu matsaloli na zamani alqadaya almu'asira game da abin da ya shafi zakka kafin mu fara karatu wanda kuma mun tattauna a mabhasin da muke a cikinsa shine shin ya halatta a yi kasuwanci ko a haɓaka dukiya ta zakka mun kama ganganun malamai mabhasi na biyu mun faɗi cewa takalifu sismari amwalin zaka shin abinda takalif ya ce takalif kamar ɗaukan nauyin haɓaka dukiyar da mi za a biya gwamnati za ta biya da dukiyar al'umma ko ko a'a dai cikin dukiyar za a biya su in gwamnati ta biya su da dukiyar al'umma ba za su ɗiba cikin wancan ba idan kuma aka samu riba ana iya a biya su cikin dukiyar amma kuma ba gwamnati ba za ta biya su ba mun yi bayanin wannan to mabhasi na uku sai zakatu mali zakatil mustasmar zakat dukiya wadda an ka haɓaka ta kuma da ta kasance ta al'umma ce misali kuɗin jama'a na zakka sai aka yi kamfani da su da aka yi kamfani sai shekara ta kewayo sai aka samu riba ta biliyan daya misali miliyar guda ko da faransanci ko to shin wai waɗannan kuɗin suna da zakka ko ba su da zakka an gane ko idan ma hakan ta faru to sai malamai suke cewa ita dukiya ta zakka kafin a ce dukiya za a fitar mata da zakka ai ana buƙatar a san tawaye ko ba haka nan bane sai an san ga mai dukiyar yanzu kai da aka ce ka fitar da zakka ai an san kai ne alaji wani da ka fitar da zakka to idan dukiya ta al'umma ce yanzu kuma a ce a fitar da zakka alhali ta su ce wanda ya kamata a ba su ba a ba su ba misali tun da tana yiwa babu bukatar haka sai aka yi kamfani da ita to da haka fitar mata zakka ai bai babu wani hujja ko dalili a kansa abu na biyu muna ganewa dukiyar tasu ce in ma an fitar da zakka ba za a ba ai su din ne za a ba to su kuma su kuma talakawa ne to ya za a fitar da zakka cikin dukiyar talaka ba zai yiwa ba ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne abinda malamai sun karin jayis cewa babu wato zakka gare ta tunda dama ba a mallake ta ba to dan haka ko da an ce yanzu waɗanda za a ba su wane da wane to ai ba a ayyana su ba yanzu an bar dukiyar ta al'umma ce kenan babu zancen a fitar mata da zakka kamar yadda malamai suka yi bayani don haka waɗanda suke ganin a'a ai yanzu tunda an ce ta talakawa ce an keɓe ta za a fitar mata da zakka an gane ko suka ce dalili kuma shine wato kamar mawqufun ala muayyan ai an ce ta waɗannan mutanen ne guda takwas ta su ce to tunda asnafu waɗanda Allah ya ce a ba asnafu samaniya to kenan sai a fitar mata zakka a matsayin dukiyar su ce amma wannan magana tana da rauni kwarai da gaske ina fata an fahimci ni bal ma in an fitar da kuɗin ba dole ba sai a zancen zakka ta talakawa ce a raba musu dukiyar su mana wacce zakka kuma za a fitarwa kaga ma karshe dai ko wanda ya ce ana fitar musu da zakka waɗanda in an fitar mu kuɗin zakka wa za ba su talakawa za ba kaga dai alkhilaf sai ya koma kamar matsayin khilafu lafzi amma dai zance mafi inganci babu zancen zakatun da dukiyar ba ta wani bace ta jama'a ce ta musulmi waɗanda Allah ce a ba zakka wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abinda zamu tsaya akan shi in ya so gobe ko in ce sati mai zuwa mu zo cikin sauran matsalolin da suka yi saura mun fara zuwa karshe karshe daga nan kuma sai mu yi bankwana da wannan maudu'i insha Allah ta'ala kuma mu yi ishara zuwa ga wadansu mawdu'ai da dalibai ya kamata su mai da hankali a kansu wajen bincike cikin alqadaya muasira domin fiqhu da musulunci shine ruhin shari'a za a yin kiyasin mas'alolin da suka zo cikin nasi da mas'alolin da ba su zo ba dan saboda a fitar da hukumce hukumce in ba haka ba sai kaga jumudi ya samu dalibin ilimi Allah ya taimake mu malam saki mai ta aya fa zalikumullahu rabbukumul haqq فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون Na'am, kamar yadda tafsirinmu yake gudana mun faɗi ƙa'idodin da muke tafiya a kansu, haka ne ko ba haka ba. Ƙa'ida ta farko asbabun nuzul, mu yi bayaninsu, mu faɗi ƙa'idodin da yadda ake mu'amala da su fil ghalib ko ba haka nan ba ne. In duk sun inganta ko ko in duk su inganta ba, in duk suna da alaƙar da ayar kai tsaye in kuma waɗansu suna ma'anar su ce suke shiga ƙarƙashin ayar, duk mun yi bayanin wannan. Abu na biyu sai mu zo zuwa ga ilmul munasabat, munasaba tsakanin aya da ayar da ta gabata ko ayoyin da suka gabata abu na uku sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat muna amfani da tafsiri na jalalaini ko ba haka nan bane sai mu zo mu yi bayanin waɗannan kalmomi daga nan in akwai dan su hukumce hukumce kuma sai mu gabatar da su haka ne ko ba haka ba to madalla dan haka da mun ka zo fa zalikumullahu rabbukumul haqq a wancan sati da ya gabata mun yi bayanin ilmul munasaba wato a cikin littafin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yace al-fa'u lit-tafri'i 'ala al-inkar wannan fa'un tafri'i ne in an ce tafri'i an gane ko ma'ana magana tana da alaka ta zan kamar reshe ne na inkarin da ya gabata tambayar da an kai musu ta inkari afala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba to fadhalikumullahu rabbukumul haqq sai yace fal far'u min jumlatil maquli kenan asalin maganar qul fadhalikumullahu rabbukumul haqq an gane ko amma saboda ana iya gane shi kuma ana iya kaddara shi ta fuskar magana shi yasa sai ba a kawo shi sai an kace fa zalikumullahu rabbukumul haq dan an ce fa qul afala tattaquna to qul fa zalikumullahu rabbukumul haq mun gane ko shi yasa ilmul munasabat ilimi ne mai amfani kwarai da gaske yana da kyau dalibin ilimi ya san bangarorin sa da yadda ake amfani da shi wallahu ta'ala a'lam to madalla sai mu dawo yanzu cikin abin da ya shafi fassara da mai jalalai ne ya kawo na sharhul mufradat duk da ke na wancan sati mun dan taba ta amma dai za mu dan ƙara ko ba haka ba a cikin asbabun nuzul kuma ba wani sababin nuzul wanda kai gade shi dan haka kawai ne ce to kace sababin nuzul kuma ban ji ka kawo sababin nuzul ba fadhalikum mai jalalai ne yace alfa'ilu an gane ko ko in ce masu jalalai ne biyu ne to amma mutum guda ne zai magana tun da izu 30 ne an gane ko fadhalikum wancanin ku inji malaman zauri alfa'ilu wanda ya aikata li hadhihi al-ashiya wadancan abubuwa da an ka fada nami na arzitawa da kuma wato wanda ya mallaki abin da yake ya mallaki ji da kuma gani wanda yake fitar da mai rai daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin mai rai wanda yake tafiyar da al'amuran nan an gane ko mai aikata waɗannan abubuwa shine Allahu Allah don haka lafazi na Allahu yana nuna shi kadai ya cancanta abota masa don shi kadai ya waɗannan abubuwa su da kansu sun yadda da wannan rabbukum kuma shine ubangijinku domin shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir an gane ko sannan kuma al-haqqu shine gaskiya athabitu tabbatacce dama kalima ta haqqa mun fada a wancan satin tana nufin mi tabbatar abu an gane ko ya ce to Allah ce fa ma za ba da alhaƙi mi za a samu bayan gaskiya illa dalal sai bata wato hurufun nafi muna ji da kyau harufa na nafi in kaga illa ta zo bayan su tufidu alhasr tana nufin sha makancewa an gane ko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul an gane ko to dan haka da ya ce ma za ba da alhaƙi an gane komi ne ne bayan gaskiya ai ba a samun komi bayan gaskiya sai mi illa dalal sai baka mun gane ko ya ce istifhamun istifhamu taqrir tambaya ce Allah yi amma ta tabbatarwa domin nan Allah ba yana tambaye su bane don ya jahilta Allah ya san komai da haka tambayar da Allah ya musu ba don Allah ya musu ba ba Allah amsa bane muna ganewa shi ake ce ma su'alu taqrir tambaya ta tabbatarwa kamar yadda zo a cikin suratu ash-shu'ara inda fir'auna yace ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin alam nurabbika ba mu ne muka rene ka ba su'alu takrir annabi Musa ya san fir'auna ya rene shi kuma shi ma fir'auna ya san shi ya rene annabi Musa da haka tambayar da yake masa ba dan ya bashi amsa bane mun gane wannan da ke ko ai laysa ba'dahu ghayrahu ba wani bayan ghayrahu bayan bayan wani bayan waninsa an gane ko na abin da yake nuhi alhaqu za mu zo bayani game da malamai in ana nufin Allah fa ma za ba'da alhaqi mi za a samu bayan Allah wanda za a bauta ma illa dalal sai bata da zaran baka bauta ma Allah baka bata mun gane wannan to waɗansu kuma suna cewa alhaqu na ana nufin gaskiya mi za a samu bayan gaskiya illa dalal sai bata bayani zai zo insha Allah ta'ala sai ya ce to faman akhta alhaqa wanda ya kauce ma alhaƙa gaskiya wa huwa ibadatullahi shine bauta ma Allah kinan tauhidi waqa fi dalal ya abka a cikin bata na fata an fahimce ni yawwa fa anna yanan kinan kaifa ta yaya ne ka tahi ka duba cikin littafin al-itqan fi ulumi al-qur'an na imam suyuti a cikin adawatu tafsiri ya kawo haruffa daban-daban kowace ma'anar da take dauka ko ka duba cikin muhnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ko ka duba cikin huruful ma'ani da tafai ne akai qadiman wa hadisan kan ma'anar da haruffa suke dauka to fa anna daga cikin ma'ana anna kaifa ta yaya tusrafun ake juyar da ku anil imani anil anil imani daga imani ma qiyamil burhan tare da ku hujja ta tsayu tun da gashi kun gani kun tabbata kun yadda da Allah shi kadai yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza to ta yaya ake juyar da ku ai babu ta inda za ku je tunda kun san Allah shi kadai yake yin gumakan ku ba sa yin komai to kenan bai dace a ce kun bauta ma wadan Allah ba ban sani ko mun fahimta ba wanda kuma ayoyi na alkur'ani kamar da muka faɗa suna ishara zuwa ga wannan in Allah ya bayanin tauhidul uluhiyya an gane ko to sai ya kawo tauhidul rububiyya in ya kawo tauhidul rububiyya sai ya kawo tauhidul uluhiyya ko ya fara da wannan ko ya fara da wannan ina fata ana fahimta ta wanda kuma cikin qur'ani uslubi ne wanda yake wato mai yawa kwarai da gaske akwai ayoyi daban-daban to amma yanzu tunda mun samu wannan ma'ana sai mu dan zo zuwa ga dan su mas'aloli wanda kuma imamul qurtubi a cikin tafsirinsa aljami' li ahkamil qur'an na imamul qurtubi ya kawo mas'aloli masu yawa karkashin wannan aya mas'ala ta farko ina ganin kusan mas'ala guda takwas in bambanta ba ya kawo a karkashin wannan aya mas'ala ta farko shi yasa tafsiri na imamul qurtubi in kana son kai karatu kansa an gane ko sai ka dauke shi tun daga bakar hannasi kowace aya in ya kawo mas'ala sai ka lissafa adadin mas'alolin da ya kawo ɗai kenan mun ji wannan na biyu sai ka rarraba su wata mas'ala tana da alaka da fiqihu wata na da alaka da tafsiri wata na da alaka da qira'at wata na da alaka da usulul fiqh duk sai ka tattaro kaga idan kai haka sai ya zamanto ayar in ka zo kanta mas'ala ta farko tana bayani kan kaza mas'ala ta biyu tana bayani kan kaza kaga shikenan ka same shi sabanin da kuma irin tafsiri na Imam Fakhruddin Razi wanda shi ma zaga ya kawo mas'aloli karkashin aya sai ka tace su in mas'ala goma ne kowace ka danganta ta zuwa ga fannin da take da alaka da shi shi kuma tafsiri na Ibn Jarir at-Tabari shi ko yana tafiya ne akan in kana son ka gane shi galibi sai ka dauki ah, wato ikhtilaf sai ga ya kawo ikhtalafa ahlul ta'wili inda yace ikhtalafa ya kawo sabanin malaman tafsiri ya kawo na qira'at ya kawo na kaza ya kawo na kaza sai ka bi shi kaga lokacin da ka sabanin sai ka tattaro magana kaza kenan akwai sabani akwai magana kaza sai ka duba ka gani shin jam ana iya hada waɗannan maganganun sai zaman to ikhtilafu tanawwu ko ko in ba a iya hada su sai zaman to mi ikhtilafu tadad sai kai at-tarjih ma ad-dalil ya kawo matsala sun kai matsala 900 in ban manta ba da wani abu ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafa duka kwashe su ka take karatu kai bincike Allah ya kyauta almuhimmu imam al-qurtubi yace fihi samani samanu masail akwai matsaloli samani masail an gane ko akwai samanu masail akwai matsala guda takwas nawa takwas inji imam al-qurtubi yace da Allah ya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal an gane ko ya ce matsala wato wadda za a ɗauka eh shi ne cewa za sila ai ma ba da ibadatin lahil haƙi idan turikat ibadatahu illabbala za ya ce sila kamar an ƙara ta ne don ta'akidin ma'ana waɗansu malamai suna ɗaukar za ma daban ita ce mubtada za ita ce matsayin khabar wasu ce a'a ma za gaba ɗai ita ce wato mubtada abinda zai bayo shine khabar to amma imam al-qurtubi ana sai ce zadin kawai matsayin sila ce an ƙara ta ne amma littakidi kenan ma sai ta zamanto nafiya mun gane wannan ko to kaji abinda ya kawo yace sai imam al-qurtubi yake cewa kenan fa madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal yace fa hadha fil imani wannan ta zo ne a cikin imani wal kufri da kafirci laysa fil a'mal amma ba cikin ayyuka ba in tabe ma'ana da an ka ce fa maza ba'dal haqqi illa ad-dalal nan wata mas'ala ce shin kishiyar gaskiya na wani ana iya samun gaskiya ta zaman to daya biyu ta samu kishiya ko ko a'a gaskiya guda ce kishiya guda ce yace to nan malamai sun ka ce fil imani wal kufra ake nufi domin gaskiya a cikin abin da yake aiki ana iya samun gaskiya fiye da daya misali idan muka zo zuwa ga ayyuka abu in an ka zo hukumce-hukumce guda biyar na fikihu akwai wajibi abinda Allah ya wajabtawa kaga gaskiya ne haka ne ko ba ka ba akwai mustahabbi an so kai ko mu ce sunna wanda suke cewa sunna ba wancan sunna ba kamar abin da wajen mustalah da malaman hadisi sunna wajen malaman fikihu da usul abinda bai kai wajibi ba ai shi ba gaskiya ne mubah abinda shari'a ta baka dama kai in ka ga dama ka bari shi ma mi gaskiya ne to kishiyarsu kuma akwai makruhi kaga abinda ba a so sannan kuma akwai haramun kinan nan kaga an samu gaskiya uku an samu mi abdalal guda dawa guda biyu yace to shi yasa an kace fil a'mali muna ganewa kenan in muka duba aqida da shirka su ne kishiyoyin juna ko kai tauhidi ko kai shirka amma ba a samu wani abu tsakiya amma cikin ayyuka ana iya samun sabani ba sai ko mun fahimta ba duk da yake waɗansu malamai suna ganin a'a wato ita shi abinda ba gaskiya ba yana iya samun gaskiya tana iya samun kishiya fiye da ɗaya sheikh al'allama muhammad bin salih al'usaimin yake cewa muna ji da kyau yace da Allah ya ce subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara wa id akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah ta ce mi wa bil walidaini ihsana kaga iyaye a kyautata musu sai yace to kishiyar rashin wato kishiyar rashin kyautatawa guda biyu ce kaga bai ce guda ba sai yace na farko shine ka cutar da su mutumin da zai daki iyayensa wal iyadu billah ko ya zage su kaga yayi ya cutar da su kaga wanda duddul ihsani ko ko kana da halin da zaka taimaka musu baka taimaka musu ba an gane ko kaga shi ba wannan shi ba mi shi ba kishiya ne ba sani ko mun fahimta ba to kaji dai abinda Imam al-Qurtubi ya kawo abinda wallahu ta'ala a'lam yace mas'ala ta biyu malamai suka ce qala ulama'una kaji imam al-qurtubi ma yana da malamai ulama'una imam al-qurtubi ce suna da malamai kai kuma kana alfahari ka hito ka ce ai kai ba a san da karantar da kai ba Ah, to shedan ya karantar da kai ko ya karantar da kai ba dai wahayi an kai ma ba ba a turo ma mala'ika bai baka karatu to kuma kace ba san wanda ya karantar da kai ba to ga qurtubi yace qala ulama'una malaman mu sun ci subhanallah yace to hakamat hadhihi al-aya bi annahu laysa bayna al-haqqi wal batil manzilatan manzilatan thalitha fi hadhihi al-mas'ala kenan babu tsakanin wani wani mataki na uku tsakanin gaskiya da ƙarya yace to amma abinda ake nufi da shi tauhidin Allah subhanahu wata'ala ba ana nufin ba yace banda cikin abin da ya shafi hukumce hukumce da al-ahkam kaga can ya kawo al-a'mal ko kuma yanzu ya kawo al-ahkam yace saboda malamai sun ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dalilin da yasa aka kawo wannan ayar abinda anka halatta a wadansu shari'o'i sai an kani sai anka anka haramta shi a wadansu shari'o'i sai an kani anka halatta shi a wadansu shari'o'i annabi isa ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kaga a can an haramta shi ya zammi ya zan ba gaskiya ba an gane ko to kuma anan wata shari'a an halatta shi kaga yace to kenan wannan bai shiga ciki shi yasa sai an kace kenan cikin tauhidi ake zance muna fata ina fata ana fahimta ta sai yace wa zalika bi khilafil furu' kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al halalu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ko ba haka nan bane kaga halat da haram kuma akwai mi wani abu tsaka tsakiya mushtabihat amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mushtabihatikin to sun yi kusanci zuwa ga mi zuwa ga haramu don mi don ya ce famanit ta ƙashu buhat faƙadis ta bra'a lidinihi wa irdihi wa man waka a fi shubuhat ya ce mi waka a fi haram ko ba haka nan ba ne kaga sai nuna akwai wani abu na uku don haka kawai da ɗan ƙur'ani ne zaburu ma ai kaza kaza kaza kun san sun iya wannan ya ce mas'ala ta uku in ji imamul ƙurtubi sabata hadisi ya tabbata an aisha daga aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minina ajma'in ko ba haka nan bane wa an as-sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin mai takhrijin wannan ahadithin yace tarafun min hadithin rawahu al-bukhari fi at-tahajjudi hadisi na 1220 manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam kana idan kama ila salati idan ya tashi tsayo zai salla fi jaufin laili a cikin tsakiyar dare ba cikin cikin dare ba tsakiya gane ko? gaggace kana fassara larabci da yarenka ƙala sai ya ce Allahumma lakal hamd ko ba haka nan bane to in ya faɗi wanda ya ce wa fihi sai ya zo antal haqqu kaga Allah kai ne mi gaskiya wa wa'duka haqqun wa wa'duka alhaqqu kuma alƙawalinka gaskiya ne wa qawluka alhaqqu kuma maganarka gaskiya ce wa liqa'uka alhaqqu ko ba ka nan bane kuma haduwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce was sa'atu haqqun ko kiyama gaskiya ce ba agogo ba ko mantur والنبيون حق النبا وغسيا ne wa Muhammadun haqqun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kaga anan da yace fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal dole ya nuna maka Allah ake nufi ko tauhidi domin kaga nan an samu haqqun haqqun haqqun haqqun da ba dan haka ba sai mu ce to kenan duk wadanga ba gaskiya bane muna gane ko shi yasa sai ka gane abinda ake nufi da munasaba shi yasa da anka ce antal haqqu inji imam al-qurtubi fa qawluhu antal haqq ay al-wajibul wujud Allah wajibi ne samun shi domin in babu Allah ba za a samar da wani abu ba tunda abinda babu ba zai iya samar da wani abu ba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato abin nan yace asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir kenan kalima mafi gaskiya wadda sha'iri ya faɗe ta kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil ala ku saurara kullu shay'in dukkan komi ma khala Allah ka gani an gane ko ko kace ma khala Allah kamar da shi fi'ili ko ma khala Allah kamar da shi harful istithna ko ba haka nan bane kadiba cikin nahwu akwai huru akwai abubuwan da suna koma harufa kuma suna koma mi suna komawa fi'ili kadiba cikin alfiya sharhna ibnu aqil to duk abinda ba Allah bane batilun ƙarya ne nan yana nufin dukkan abinda ba Allah ba ba wajibul wujudi bane kina Allah ya samar da shi ta wannan huska in an ce Allah haqqun kina duk abinda ba shi ba sai zaman to mi sai zaman to kishiyar sani ma'ana ba ba wajibul wujudi bane an gane ko amma an ka ce alhaqqu abinda an gaskiya to ana hankalta ma kishiyarsa dan a bayyana shi kaga an nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tabbas Allah ya turo shi ina fata an fahimce ni mun gane ko yawwa mas'ala ta hudu yace muqabalatul haqqi bid dalali an gane ko a maida gaskiya ta zamanto kishiyar dalal yace urifa lugatan wa shar'an an san shi a lugha an san shi a mi a shari'a ina fata an fahimce ni kenan shina daga cikin uslubi na shari'a cikin alqur'ani da sunna zaka ga wani lokaci in an ka kawo alhaqqu kishi sai akami ad-dalal marmakon a kawo al-kadhibu an gane ko tunda in mun ka ce alhaqqu kishiyarsa al-kadhib ko ba ka bane to a wani lokacin sai a kawo ad-dalal shi ko ad-dalal kishiyarsa shine mi al-huda ko ba haka nan bane to amma shari'a wani lokacin tana amfani da wannan sai ta kawo alhaqqu tana nufin bi tana nufin wato abinda in ta kawo alhaqqu kishi sai ta kawo ad-dalal kamar yadda Allah subhanahu wataala ce zalika bi anna Allah huwa alhaqqu ko ba haka ba wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil a cikin suratul hajj ko ba haka nan bane luqman kuma wa anna ma yad'una min dunihi al-batil babu huwa ana ran bai harda al-qur'ani ban sani ko ban fahimta ba yawwa to kaga da wannan zaka iya gane cewa wani lokaci qur'ani yana iya kawowar kishiyar alhaq ya kawo shi albatil li yuhiqqa alhaq wa yubtila albatila ina fata ana fahimta ka bai ce wa yubtila alkadhiba ba shi yasa ƴan qur'aniyuna sun sun saki hanya da musan usulubin qur'ani ba kaga qur'ani wani lokaci sai ya kawo abu in kana son ka san fassarar shi sai ka kal hankalta mami kishiyarsa misali Allah subhanahu wata'ala ce an tadilla ihdahuma sai ta min fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga an tadilla in za mu fassara ta gundari sai mu ce dan kaddayan su ta bace in dayan su ta bace fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra amma da yace fa tudhakkira ta tunatar da ita sai ya nuna mun abin da ke nufi an tadilla ihdahuma in daya din ta manta guda sai ta tunatar da ita domin fa tudhakkira bai ce fa tahdiha ba shi yasa ce wa yas'alunaka anil mahid sace mi qul huwa adhan kaga dan qur'ani sace qul huwa kace shi adhan ai cuta ne kamar yadda Allah ya ce lan yadurrukum illa adha ai adhan cuta ake nufi sai mu ce to mun ji kalima ta adha tana da ma'anoni daban-daban amma bari mu kara gaba dan dama shi na daga cikin almanhaj cikin su almanhaju altajzi'i da almanhaju albatri mun yi bayanin wannan ko a a wuce gaba dai sai Allah ce to wala taqrabuhunna tace mi hatta yatuhurna kakku kusance su sai sun tsarkaka bai ce wala taqrabuhunna hatta yushfaina ba kaga da cuta yake nufi ko rashin lafiya zai ce kakku kusance su sai sun samu lafiya in qur'ani yuna ko qur'ani baka gane ba Allah ya kyauta to abu na gaba shine cewa da Allah ce fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal yace rawa Abdullah ibn Abdul Hakam an gane ko wa ashhab am malikin fi qawlihi ta'ala fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal qala an gane ko kina riwaya ce wanda an kayo daga Imam Malik al-la'ibu bish-shatranj abinda Imam Malik yace akan fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal babu abinda za samu bayan gaskiya sai mi sai bata yace to nan abinda ake nihi da bata shine al-la'ibu bish-shatranji wan nardi wato wasa da ash-shatranji an ce shatranji kana iya cewa dara ko ko ko ƴaƴan lido shine shatranji wan nard da kuma kayan dara duwatsu da kodagai da ake amfani da su ko ba haka nan bane to imam malik yace wannan shirya ad-dalal min ad-dalal inda imam malik suna daga cikin bata kaga ba wai dole kuma sai waɗancan na wancan zamanin ba a a zamanin mu ma ana samun irin waɗannan tunda yanzu caca kala kala ta ko ba haka nan bane to amma na ana nufin wasa ma da su ba a dora kuɗi ba ma shi ba akwai matsala tunda yanzu kaga turawa sun yi ƴaƴan kati wanda ake amfani da su akwai dam wadda ita ba kati bace wadda ake juye da ita sannan kuma akwai lido bayan lido kuma akwai ƴaƴan kati kaga cikin su akwai belot akwai with american ha? ni kake bi with american miye ne wani wanga kaji an ce waɗanga an yi musu kapo an yi musu tcc an yi kwanse ha? ba ba haka nan ba ne da suna ana amfani da su kuma juye ne akwai akwai akwai tule zatu akwai san akwai pik akwai kar akwai wane ne ana nan kana wani hayaniyar ka to don haka dai waɗansu malamai suna ganin in ba a ɗora kuɗi ba kamar dan an yi wasa da waɗannan abubuwa ba laifi matsayin wasa ne an gane ko amma waɗansu malamai sun ka ce idan ya zamanto eh, a matsala ta shidda sai imam al-qurtubi yace ikhtalafa al-ulama fi jawaz al-la'ib bi shatranj wa ghayrihi idza lam yakun ala wajhi al-qimar in ba haza kudi ba kenan in bai zanta ta ba yace to amma malamai sun tafi cewa idan mazhaban imam malik da jamhurul fuqaha sun tafi cewa idan bai yi ta ba a tsora kudi ba shine wato mallam yuqamir wala iba ma ahlihi kuma yayi da iyalansa fi baitihi mustatiran bihi marratan fi shahri aw al'am so guda mutun yayi da mata tai ko da ƴaƴan shi yace to la yutla'u alaihi ba a san ba a ganin shi kinan ba a san ya aikata ba wala yu'lamu bihi annahu mafuun anhu sun kace can cikin gida so dai kai tare da matarka ko tare da yaranka an yafi amma wa annahu in takhalla'a bihi takhalla'a kaga alkhulu shine tubewa ma'ana in abin ya bayyana ake nufi to nan malamai sun ka ce washtahara bihi saqadat muru'atuhu wa adalatu in dai an ka san gidanka ma kana wasa da matarka so da yawa kana yin bilatu da ita to darajar ka ta kari ina fata an bayyance ni to balantana malaman hadisi nan fiqihu da fa in malaman hadisi na ai ƙarya ka ta kari eh ana kawo sai a ce haza himar laysa bi shay ba haka nan bane to ka gani to amma zance mafi inganci ko malaman da sun kace ba a dora kuɗi ba ko kai da iyalinka ko da abokananka akwai hatsari saboda waɗannan abubuwan mun ga masu yin su babu zancen ayi sallah zancen ana belot a tsaya ayi sallah ko with american wannan bai kota so ba ko da ba aza ko dala ba sannan mutum ya rasa abin da zai yi baka ɗauko ƙur'ani ka koya mata ka bace ka ɗauko kati da biro ku buga sannan balma in barikanci ya kai barikanci za ka iske mata aboki da aboki za a bugawa ko ko wanga shiga yato mata ta yi so a zo a dora a cikin gida matar dan bariki mata gayyato gayu ta aza musu shayi don su yi lido shi shi na ta yana kwana su ko suna nan cikin falo salon ana buga ana ana buga caca wai wasa ta ake yi wace irin wasa ce wannan wannan tambada ce ba wai wasa ta bace eh barikan ciwon nan hatsari ne Allah kai mu nasari mas'ala ta bakwai Imam al-Qurtubi yace qala ulama'una malamai suka ce qat'u qut'a abinda ake nufi da annardu qit'un mamlu'atun wato wasu baraguzai ne kenan ko kuma kace abubuwa da anka sassaro qit'un min mamlu'atun min khashabil baqsi daga wani ice khashab da ake cima albaqt wa min izamil fili da kuma hakoran giwa ko mu ce kasusuwan giwa su ma ana hadawa wannan ba sai mun shiga cikin shi ba ana iya yi da karhi ana iya yi da dutsi ana iya yi da komai da haka ba sai mun shiga wajen wannan tafsiri ba duk dai abinda za a yi shi ne dan wata wasa ina fata ana fahimta ta duk cikin wannan zai shiga har da wata caca da akwai sunanta kelembere baka san kelembere ba ma wai turawa kasan suna da wata caca da suke yi wadda ake bugawa sai kowa ya dauki number sai ta yi wurr sai ta bada number kowa sai shi dauki number guda wadda ake ma daya biyu uku hudu zuwa sha biyu an gane ko to shi dan afirka shi na so shi tambade amma bai da ilimin da zai yin wannan na'ura sai an ka samo karto aka samo karhe sai aka rubuta ma wannan karton an gane ko waɗannan nambobi sai an kai daya biyu uku hudu sai a ba mutane sai kowa shi dauki wata number sai a buga wurr in number da ka dauka ta hito ka ci ina fata kunce ni in kuma bata fito ba in kuma ta zo tsaka tsakiya bata zo tsakiya wata lamba ba to shi mai wannan abin na caca shi ya canye sai ya kwashe kuɗin sunan ta kelembere a larama baksan ta bago sunan ta kelembere cacan makka makaho ya ci mai ido na kallo ga sunan abubuwa na wasa da na caca akwai modi wadda ake yi wadda su mutanen kauye sun yi kwasar abin da an modi mutum da ya yi noma wata uku wata hudu ya sha wahala kuma a zo a aza modi a cace damma mutum shi cace damma cace damma ya ɗari biyar kuma sai ka ji ce wai wanga shekara an yi yunwa a faɗa ma turawa a faɗa ma laraba su kawo abinci kai da allah ba abinci ka cace shi yunwa na shirin kashe ka sai ka mutu da yunwa sakarcin banza da yuhi kuna cewa kaza kaza kaza allah ya baku abu sannan ku zo ko lakantar da shi ku zo kuna mutane karshe karshen banza almuhimmu dai akwai walawala alramma cikin caca da aka yi akwai walawala ina fata ana fahimta ta kala kala na Allah ne sai iyakarsu in katte turai masu masu na da nasu Allah ya kyauta dar kodago da wane ne da wane ne da waccan wadda aka yi akwai da aka ce ma ƴan kwasge wadda za ka iske yara sun yi abin nan wadda an ce abdullahi bin umar ya iske yara yal abu na bil kujjati ita ce matsala ta takwas kujja shine wannan wahiya hufarun fiha hasan yal abu na fiha wannan wadda ake ƴan kwasge a yi rami sai a sa ƴan duwatsu ko ƴan bitutuwa sai ana buga ana kyaz mu ƴan kyazge muka ce mata can wajen mu ibnu umar sai ya kore su ina fata an fahimce ni ibn umar ya kore su don saboda bi an ce yare ne amma in an ka bar yara sun ka shiga wasa sun kai nisa sai al'amari ya lalace to waɗannan su ne matsaloli guda takwas da al'imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin da imam al-qurtubi ya kawo imam suyuti a cikin al-iklil fistin baɗi tanzil ya kawo ɗaya daga cikinsu wanda ya ce fa ma za ba adal haƙƙa illa dalal akhraja ibnu abi hatimin an ashabin qala su'ila malikun an shahadatin la'ib bi shatranji wan nard an tambayi imam malik ga shedun mutumin da yake wasa da ash-shatranj kana iya cewa wato eh, kati wan nard da kuma caca ayaj wanda yake dara da caca ayajuzu qala yace amma man admanahuma admanahuma da dalun ne wanda ya doge akan su ya ce fala ya ce ba za a karɓashe da shi ba ya ƙulullah fa ma za ba a dalhaƙa illa dalal fa ha za kulluhu min dalal ka ji abinda imamu suyuti ya kawo cikin al-iklil fistin baƙi tanzil shi yasa aya sai ka istita da matsaloli masu yawa amma in baka ibtila'i kawai sai ka zo ka wuce kai tsaye babu wani bayani Allah shi mun mai kyau Allah ramma mu bar wannan aya haka sai mu je aya ta gaba sai Allah ce kadhalika haqqat kalimatu rabbik كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
na'am kamar yadda mun ka saba muna faɗa kullun in babu zamu fara da sababun nuzul in babu sannan mu ce zuwa gami ilmul munasabat daga nan sai sharhul mufradat daga nan sai mi sai al ahkam ko ba haka ba to don haka nan ma babu sababin nuzuli in ka ji ban kawo shi ba ko dai na manta ko ko dama babu sababin nuzuli ba ko ko akwai shi ni ban kai gare shi ba eh kawo ne ce a'a ba a ce kaza ba to kazalika zamu zo wajen almunasaba ibnu ashur yace kazalika yace tazyilun in an ce tazyilu daga azzailu ne shine jela in ji malaman zauri ko ka ce wutsiya ko ka ce bundi duk ana fada to nan wutsiya ce ta bayani kenan littajibi don Allah ya bada mamaki ya mamakar shine wato mamakarwa eh littajibi min istimrarihim ala al-kufri Allah ya mamakar da mutane game da doge wasu akan kafirci ba da ma zahara lahum min al-hujaji bayan abin da ya bayyana gare su na hujjoji na cewa Allah shi kada ya cancanta a bauta masa wal ayati da ayoyi wa tayisi ko wa ta'yisi kenan an gane ko ta'yis da yanke kaunar mutane min imanihim daga imaninsu dan saboda kakku san tsammanin za su yi imani wanda duk hujja ta bayyana gare shi yake karba to kenan ba zai yi imani ba ina fata ana fahimta ka an gane ko yace wa ta'isin min imanihim bi andat bi an bi ifadati anna intifa'a imanihim anhu bi taqdirin min Allah ta'ala alaihim Allah ne ya kaddara musu haka saboda ya san mutane ne waɗanda ba su son shari'a shi sai Allah ya ce a'a wato كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كما إنك قال الله ببا متون شريا با تو الله يسمى بمين بس تشريا با أنغانيكو تو سيمو داوزو أغا شرح المفردات كذلك أنغانيكو شرح المفردات تارد بياني وند يداتي أكاو إن وتمسألة تازو تنهو كذلك ما جلالين يتشي كما صرفا ha'ula'i anil imani kamar yadda an ka juyar da waɗancan daga imani ma'ana su kafirai in an ce Allah ya juyatar da mutum ba wai Allah bai so mutum shi imani bane a mutanen da ba su cancanta ba Allah ba zai ba su ba ko kai in kana rabon abuwa kake ba wanda ya cancanta an gane ko shi yasa Allah ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra falamma zaghu azagha Allahu qulubahum كذلك انجمع الدر المصون في علوم الكتاب المكنون يتي الكاف في محل نصب kenan wannan kafun tana matsayin wurin nasba ma'ana wani abu na wanda ya kamata a kawo mai fatha sai an ka kawo ta na'atan li masdarin mahdhuf na'at ne na wani masdar wanda an ka shafi kenan fa anna tusrafuna sarfan kadhalika ta yaya ake juya ku irin wannan juyawa to sai an ka shahe sarfan sai an ka kawo kazalika ina fata an fince ni ya ce to wal isharatu da Allah yace kazalika ba ishara bace yace ilal masdaril mafhum masdar ne wanda za a gano shi min tusrafuna daga tusrafuna an gane ko yace ai misla sarfihim anil haqqi irin yadda an ka juyar da su daga gaskiya ba'dal iqrar bihi bayan sun yi iqrari da shi sun ce fasa yaquluna Allah yace fi qawlihi fasa yaquluna Allah waƙila ya ce waɗansu malamai sun ka ce a'a isharatan ilal haƙi shi da an ka ce kazalika an yi ishara ne zuwa ga alhaƙ imamu zamakshari ya faɗi wannan ai kazalika misla zalika alhaƙi shi ku haka ya ce kazalika kenan misla zalika alhaƙi kazalika haƙƙat kalimatu rabbi irin wannan tabbatattan magana wadda ba ta tashi afa man haƙƙa alaihi kalimatul azab afa anta tunqizu man fi nar annahum la yu'minun kenan kazalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu haka ne wato kalimar ubangijinka ta tabbata 'ala alladhina fasaqu akan waɗanda sun kai fasikanci nan yan an ce fasikanci ne ake nufi kafirci ina fata ana fahimta ta tana nufin mi kafirci wani lokaci kalima ta fasikanci in ta zo tana iya ɗaukar kafirci wani lokaci tana ɗaukar ba kafirci ba in ta zo kishi ya imani ta zan mi ta zan kafirci in ta zo ba kishi ya imani ba to ba kafirci take nushi ba shi yasa Allah ce cikin suratul sajada afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawuna kaga nan kishi ramar amma a cikin suratul uh, al-hujurat sai ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan kaga nan sai ya bambanta tsakanin al-kufru da al-fusuq amma da mu'tazila da khawarij da yan qur'aniyuna da yan ahlul firqi wad dalal take ta iske tun bu su gane nasti ba sai su dauko nasti guda da shi za su yi mutane hukunci ba a fahimtar nasti sai an hada nassoshi sannan a gane matsala amma kullun sai ga suna ƙaryar karatu to kazalika kamar haka mai jalalain ya ce kama su yi faha'ula ya anil imani kama yadda an ka juyar da waɗannan mutane daga imani haƙƙat kalimatu rabbika kalima ubangijinka ta tabbata haƙƙat ta tabbata nan idan muka duba wajen karatun kalima muna da tsari guda biyu an gane ko wato akwai ƙura wanda sun ka karanta kalimatu rabbika Kakkas- wato kaga yana daga cikin matsalar wanda yake na karatun tafsiri ko karatun alkur'ani wanda bai san qira'atu ba in yaji an karanta sabani abin da ya sani sai ya ce kuskure ne a ka bincika shin wannan qira'a akwai ta ko babu shin wannan qira'a mutawatira ce za a iya karatu da cikin sallah ko ko a cikin tafsiri ma ana iya fadin ta kuma in ka san qira'a mutawatira ce to ka hadi wannan mutawatira ce wannan mutawatira ce in shadda ce ka nuna wannan shadda ce sannan ka je zuwa ga aujuhul jam'i bainal qira'at ya ake hada qira'at ilimi ne mai zaman kanshi to kaga wanda wani ce kai wannan duk ba kai wahala ne a ba ba kai wahala bane duk magabata salaf shi qira'at ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da qira'at ko to kuma mene zaka cewa wani sabon ilimi ne an ka kawo ba sabon ilimi bane kai dai ba ke inda ilimin ka tsaya ka tsaya ne ba shi kenan ba to imamu ibnu imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani ba na wannan da an madina sun zammi sai a ce al-madaniyani kullun cikin qira'at in ka ji an ce al-madaniyani da nafi da abu ja'far ake nushi in ka ji an ce al-basriyani da abu amr ibn al-ala an gane ko da kuma yaqub in ka ji an ce al-kufiyuna to in qira'a bakwai ne alƙira'atu saba ake magana kansu to mutum uku ake nushi da hamza da kisa'i da asim in kuma an ka ce alkufiyuna in ƙira'a goma ake nufi ana magana ƙira'atul ashir al-kubra ko sughra waɗanda sun kai mutawatirai to mutum hudu ake nushi da hamza da kisa'i da khalaf da asim wannan musalah ne na malamai ilmul qira'at in baka san shi ba ka koma ka san yadda malamai suke bayani to almuhimmu da imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibn amir ad-dimashqi an gane ko sun karanta kalimatu rabbika shi yasa mai karantawa da warshi ko qanun sai ka ja ce kadhalika haqqat kalimatu rabbika an gane ko to shikenan sai zaman to nan haka ne kalimomin ubangijinka sun ka tabbata sauran qurra kuma imamu ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisai al-kufi da imamu yaqub al-basri da imamu khalaf khalaful ashir al-kufi su suka karanta kalimatu rabbika to anan yanzu ya za a tauji kun ga dai kalimatu jam'i na ko shi ko ana iya cewa jam'i wani irin jam'i na alarma kalimatu wani irin jam'i ne tunda ka ce na'am arama kalimatu wani irin jam'i na eh yawwa alarma ka gane kenan ba a ce mai jama'u mu'annasu salim saboda shi abu ba a kiran shi jam'u mu'annas sai in ya zama yana da mi yana da muzakkar to kaga kalimat babu wata mace wadda ak kalimata a samu wani namiji kalimu sai a ce to wannan mu'annas ne shi yasa ake kiran shi mulhaq bi jam'i mu'annas as-salim akwai kuma shi ma mulhaq bi jam'i muzakkar as-salim wani lokaci ana iya samun shi an gane ko kamar 20 kaga 20 kaga ana ɗauka shi ana mai irabin jam'u muzakkaru salim amma babu wata ishiratu babu shi mun gane ko? to yawwa sinuna can cikin alfiya almuhimmu to anan wanda ya karanta kazalika haqqat kalimatu rabbika kalima ubangiji wadanda sun karanta kalimatu rabbika imamu nafi' da mun ka kawo da imamu abu ja'far da kuma imamu ibnu amir sai ya zama tonan jam'i ake nufi kalimomin ubangijinka sun tabbata alal ladina fasaqu ga waɗanda suke fasikai babu wata matsala domin kalimomi jam'i na alladina fasaqu jam'i na sai kwa shi mi sai kwa ya dauki nashi to amma kadhalika haqqat kalimatu rabbika a qira'at da ba ta sunafi ba to yanzu ya zamu yi don kalimatu rabbika an kace kuma duk magana guda ce kuma ba kalima guda bace to sai malamai suka ce anan in ka ga dama ka ce duk ma'anar su daya kalima suna ne mufrad an yi idafa shi zuwa ga mi zuwa ga ma'rifa rabbika mu'arraf ne bil idafa ko ba haka nan bane to sai ya zamanto ya zan jam'i kamar yadda an kace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay wa in ta'uddu an'umallahi la tuhsuha ba ne ba guda ake nufi ba ina fata ana fahimta ta sai zaman to jam'i take nufi kalimatu rabbika kenan jam'i ake nufi kalimomin ubangijinka waɗansu malamai suka ce a'a nan kalimatu rabbika in ka ga dama ka ɗauke ta a matsayin ma mufradi kalima ta ubangijinka ta tabbata akan su ta cewa za su shiga wuta sai ya zaman to wannan kalimar duk ita ta shafe su gaba ɗaya وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين kuma malaman nahu sun kace ya an kace kalima guda ake nufi ko ba haka bane kenan ba magana ake nufi ba kamar yadda ibnu malik ya ce wa kalimatun ko wa kalimatun biha kalamun qad yu'am a ce alqal mudiru kalima kaga ba kalima guda ake nufi ba kalimata ake nufi tunda tana yi wa khitab ne yayi amma shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin ar-radd ala al-mantiqiyin yace a'a in ka ji kalima a larabci tana nufin magana mai yawa babu inda kalima ta zo ana nufin kalima guda yace wannan mustalah ne da wadansu mutane amma duk inda ka ji qur'ani yace kalima kalima kalima magana mai yawa ake nufi kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaga ba kalima guda bace wa tammat kalimatu rabbika ai ba guda bace la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in to kadhalika kama haka ne haqqat kalimatu rabbika kalima ubangijinka ta tabbata ala alladhina fasaqu akan fasiqaina ana nufin kafirai ina fata an fahimce ni yace ala alladhina fasaqu kafaru inji mai jalalaini وهي لأملا أن جهنم الآية يا فسرة كنن أو هي أنهم لا يؤمنون ودن سمع لبسكة آآ آه. حقت كلمة ربك شيني واتشان ودى عند الله لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ودن سمع لبسكة آآ آه. أنهم لا يؤمنون شيني كلمة ربك بدا سوي إيماني با تند الله يا سند بدا سوي إيماني با كنن بغانا تاريخ تاكاري تو أنان سيكت أوكيش الذين فسقوا كافرين الذين كما تنرف مين tana rufin jami'i to ai akwai kafiran da suke musulunta ko ba haka nan bane sai ka dauke shi nan amun urida bihi al-khusus ko ko amun ne makhsusun bi ba'd an-nusus domin wadansu mutane sun yi mi sun musulunta fasikai da kafirai ai har yanzu ana musulunta a zamanin mu ko kuma ka dauki a'a nan alal ladina fasaqu wadanda dama Allah ya san ba za su yi imani ba to ba za su taba yin imani ba sai zaman to amun ne baqin ala umumihi kuma Allah ramma mai har da Qur'ani a cikin suratu ghafir wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar can kafaru ne a akwai ko ba haka nan bane nan kuma fasaku ne eh kakka te kana kiyamul laili kana ba mutane sallah su jayo ka eh ka san da kafarun nan da fa- da fasakun nan da inna allaha kana inna allaha kana eh sai kaga abubuwa su rikice ma mutum mun gane ko malaman da suke i'rabin alqur'ani sun kace annahum la yu'minuna i'rabi guda biyar guda hudu za ka yi mata ko kace shi annahum la yu'minuna fi mahalli raf'in ma'ana matsayin raf'a zaka dauke shi badali na na kalimatu rabbika to tunda kalimatu ta dauki dhamma to shi ko badalin badali ne zai dauka badali ai abinda wancan ya dauka shi zai dauka ko ba kanan bane ka koma cikin nahu babu tawabi to annahum la yu'minuna kenan haqqa alaihim intifa'ul iman wadansu malamai sun kace fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'in mahdhuf kenan kadhalika haqqat kalimatu rabbika al-amru annahum la yu'minuna kenan al-amru adamu imanihim i'rabi na uku wadansu sun kace annaha fi mahalli nasbin wato fi mahalli nasbin ba'da isqati harfil jarri kenan aslin maganar abin nan haƙat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu bi annahum la yu'minuna sai an ka shahe ba'un sai ta dauki nasba wadansu malamai i'rabi cikin mai ad-durrul masun yace annaha fi mahalli jarrin ala i'mali mahdhufin matsayin fi mahalli jarri take sun kace koda an shafe ba'un din to a ce dai kawai jarra za a yi mata tun da kaddara shi za a yi amma waɗansu daga cikin malamai imamu zamakshari ya ce an gane ko au arada bil kalima al'ida bil azabi ko ko Allah yana nufin abinda ake nufi da shi shine Allah ya musu alƙawalin zai musu azaba annahum la kalimatu rabbika Allah ya yi musu alƙawalin azaba sai zaman to shine wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in mun gane wannan da kyau ko kuma in mun ce zamakhshari ba muna nuna akidar shi tana da kyawu ba akidar shi ta mu'tazila ce sai dai zamu yi masa insafi in ya kawo magana in ta daidai mu karba in ba ta daidai ba mu ajiye shi abin shi mun gane ko saboda wani jiran ɗaya kai ji an hudu ta magana itlaqi shikenan yazo ya fake da wannan kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara hararin mu shine cewa anan akwai abu guda akwai abin da ake kira al-mawdu al-qur'ani an gane ko in an ce al-mawdu'ul qur'ani shine ka dauki wani mawdu'i ka tattauna ka kawo ka dubi ayoyi na al-qur'ani wani lokacin baka kara da hadisai da ka'idodi na ilimi dan ka fitar da wannan mawdu'in mun gane ko ka karanta malamai da suka rubuce rubuce kan wannan babu lokacin da zamu kawo wannan kaga yadda ake ad-dirasa al-mawdu'iyya akwai at-tafsir al-mawdu'i na ustaz dr Mustafa Muslim sannan kuma akwai at-tafsir al-mawdu'i na Abdurrahman Shuwani dr Abdurrahman Shuwani ala ayyati hal kaga da ka zo kalimatu rabbika wucewa zaka yi amma in kace zaka mawdu'i kansu sai ka nuna kalimomin Allah ba su da iyaka an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa qul law kana al-bahru مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي سيتمي ولو جئنا بمثله مددا تو نبا أنا نفي أن كاونا أكب كلمة من الله ذا سؤالي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله نبا أنا نفي أن كاونا تكوس كلمة من الله ذا سؤالي وبا لا نهاية لها سنن دقا تكين كلمة من الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آية حتى يروا العذاب العليم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سنن كلمة من الله باء يتنزسوا لا تبديل لكلمات الله ina fata ana fahimta ta eh nan kalmomin Allah kauniya ake nufin babu wanda ke canza su amma ash-shar'iyya ana iya canza su an gane ko dan adam na iya boye kalmomin Allah da kamar yuharrifuna al-kalima amma wadihi kaga wannan sun dan caccanza amma na dan adam ne sun kasa da yace la tabdila li kalimatillah sai zaman tonan kauniya ake nufi ko kuma shar'iyya ake nufi sai zaman tonan makhsus qur'ani ake nufi shi ba wanda yake canza shi amma wadancan an dan caccanza kuma qur'ani yazo ya bayyana kenan har yanzu ba a canza ba mun gane wannan da kyau sannan kuma shar'iyya Allah yana iya canza hukunci da an ce la tabdila li kalimatillah babu wanda yake canza kalmomin Allah to kaga nan an yi nafi to amma banda Allah shi da kanshi shi Allah in ya so yana canzawa amma ash-shar'iyya yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha wa idha baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun a alƙur'anance bala mu je aya ta gaba ƙul halmin shuraka yi ku amin
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون na'am imam ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa bayanin munasaba qul ka tambaye su an gane ko yace to wannan aya istinafun mun ka ce istinaf ma'ana an fara wani bayani ne ala tariqati takriri akan uslubi na at-takrir maimaitawa domin in ana so abu ya zauna a cikin kwalwa sai an yi mi sai an maimaita shi ko ba haka nan bane laraba sun ka ce wa bit takrar ya ta'allamul himar hadda jaki in ana mai abu zai iya shi shi yasa jaki in ya kado ka da gona ka hauye fus fus fus da ya kada ka ko da kaka zuwa sai ka iske shi gida daidai turki saboda mi yau da gobe ya yi ya gane hanya to akwai maimaitawa shi yasa imamu shatibi cikin shawarar da yake bayarwa wajen har da ce alkur'ani sai ce mi wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula to dan haka isti'nafun ala tariqati at-takriri liqawlihi qul man yarzuqukum minas samai wal ardi yace wa hadha maqamu taqririn ma'ana nan wuri ne na tabbatarwa wa ta'didil istidlali kuma a ƙara kafa dalilai ma'ana Allah yana son ya tabbatar musu shi yasa ma da yace qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy fasayaquluna Allah kaga taqrirun ne mun gane wannan to kuma wa ta'didul istidlal kuma sai aka ƙara kafa hujjoji da dalilai da suke nuna Allah ne qul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu to daga cikin ababen da kuke bauta ma akwai wanda yake kagar halitta sannan kuma ya sake maida ta kaga nan an ƙara min kawo wani dalili da yake nuna Allah shi kadai ya cancanta mi a bauta mishi to kaji munasabar wannan aya sannan qul man yarzuquhu minas sama'i wal ardi wa huwa min dawa'i takrir yana daga cikin abubuwan da ke sawar a maimaita dawa'i na ana nufin sabubba jam'i ne na da'iya in an ce da'iya mai kira zuwa ga Allah amma nan da'iya kamar abin da ya jawo wani abu an ka kawo shi wa huwa min dawa'it takrir ma'ana tauhidi abu ne wanda kina bukata a maimaita shi shi yasa ba a karanta littafi guda na tauhidi sai a ce an kari in an karanta wannan to a dauko wani kuma in an karanta shi a dauko wani littafin tauhidi suna da yawa ko ba haka nan bane akwai wani ma malami da ya jami'ul mutun al aqida ko ba haka nan bane kullum a maimaita tauhidi saboda mutane suna iya bacewa kuma da zaran babu tauhidi an samu matsala dan haka haka dole a maimaita qur'ani yayi ta maimaita tauhidi shekara 13 an kai ana karantar da tauhidi kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga Makka zuwa Madina lalle ahkamu sun fi yawa a Madina amma ba a daina karantar da tauhidin ba da haka tauhidi ko da yaushe ana maimaita shi amma kuma a hada da sauran abubuwa na shari'a mun gane wannan to kaji abin da ibnu ashur ya kawo su kuma masu littafin mushafu daris sahaba na fi tanasubil abin nan na ayat sun kace da Allah ya ce qul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu sun kace wannan aya walamma bayyana Allahu fada'iha abadat al-asnami wal awthan da Allah ya kumyatar da an gane ko waɗanda suke bauta ma gumaka wal awthan da kuma su dai ne gumaka din kenan atba'aha bi dhikri ad-dala'il ad-dalla sai Allah ya biyo bayan wannan kumyatar da su da yayi da dalilai waɗanda da hujjoji kenan dala'il su ne hujjoji ad-dalla waɗanda suke nuna ala fasadi tilkal ibada waɗanda suke nuna ibada su ƙarya ce mummuna ce ba ta da kyau ومن ذلك ومن تلك الدلائل yana daga cikin dalilan da Allah ya kafa zikru kayfiyat ibtida'i al-khalqi sai Allah ya ambaci farkon halitta zikru kayfiyat ibtida'i ibtida'i khalqi al-insani min an-nutfa sai Allah ya fadi farkon kagar halittar dan adam daga digon maniyi wal alaqa sannan kuma alaqa shine wato abin nan sarin jini ko wal mudgha sannan kuma tsoka wa kayfiyat al-i'ada da yadda za a mayar da dan adam kenan an gane ko kenan wannan yana nuna wa nasaba zalika tahqiru ibadatil asnam kenan wannan sai yazo daidai da nuna kaskancin bauta ma gumaka domin ba su halitce ka ba ba za su iya mayar da kai ba to kenan za a yi ka bauta musu kenan mai bauta musu kaskantacce na بعد التذكير بأحقية العبودية للرحمن باين الله يا نونا شي كدي cancanta abota mishi tunda Allah shi kadai yayi abubuwa to shi kadai ya cancanta abota mishi fasa yaquluna Allah fa qul afala tattaqun fadhalikum Allah rabbukum alhaq famadha ba'da alhaq illa ad-dalal sannan guma kan da kuke bauta ma qul hal min shurakaikum man yabda'u alkhalqa thumma yu'idu in ba su iyawa qulillahu yabda'u alkhalqa thumma yu'idu fa anna tufakun to kaji munasaba da tassa an ka kawo bayan an bayyana bautar da suke magumaka banna ce sannan an ka ƙara wasu dalilai da suke nuna cewa bautar ba gaskiya ba ce don gumakansu ba suke arzitawa ba can nan kuma an nuna ba su suke halitta ba to ya za ka bauta ma abin da bai yi halitta ba kuma ya za ka bauta ma abin da ba shi yake arzita ka ba Baka- ya za ka bauta ma abin da ba shi yake arzita ka ba sannan kuma ya za ka bauta ma abin da ba shi ya halice ka ba kaga wannan ya nuna akwai kaskanci cikin mi cin bautar gumaka shi yasa duk kafiri kaskantacce ne an gane ko duk kafiri kaskantacce ne domin mai bauta ma abinda ba shi ya halicce shi ba ai ya kaskanta Ah, yau masu bauta ma gu- gumaka da masu bauta ma shanu a indiya fa akwai masu bauta ma maciji akwai masu bauta ma bera ko mu ce kusu akwai masu bauta ma al'auran namiji akwai masu bauta ma al'auran mace wai saboda daga nan dan adam ya hito mutum profesa na technology ya ɗauko jirgi daga america ɗan indiya ko ba ɗan indiya ba mai wannan aƙidar ya je indiya babban bokansu mai gidansu gaba ɗaya ya zo ya tuɓe su zo su kama al'aura sai suna mata sujada yanzu kuma sai a zo a ce muna wai mondialization globalization wanda za mu zo bayani kan wannan wai duk a haɗa waɗanga abubuwa gaba ɗai da mai bauta ma gumki da mai bauta ma al'auran namiji da mai bauta ma al'auran mace da mai bauta ma saniya da mai bauta ma ɓera da mai bauta ma gumki da mai bauta ma ƙasa irin wannan a kwaɓa ƙasa misali da mai bauta ma allah subhanahu wata'ala shi kadai da mai bauta ma ɗan adam duk a zo a zan guda ya za a yi a samu aƙida guda يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار da haka wannan zamu zo bayani kan wannan ba zai taba yiwa ba almuhimmu lokaci ya kai mai jalalin ya ce kul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shin cikin ababen da kuke bauta ma akwai wanda yake kagar halitta thumma yu'iduhu sannan ya sake mayar da halittar qulillahu kace Allah yabda'u al-khalqa Allah shi da yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan Allah yake sake mayar da halitta fa anna tu'fakuna to ta ina ake juyar da ku shine tu'fakuna shi yasa an ka sanya ma ƙarya al-ifku saboda ana juyar da magana daga hakikaninta mutum ya faɗi gaskiya a juya a maida ta ƙarya wani ya faɗi ƙarya a juya a maida ta gaskiya sai an karanta al-ifku yufaku anhu man ufik shi yasa aka kira muta, garin mutanen annabi nuhu al-mu'tafikat domin an ɗauke su an ɗauke an juya su falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wal mu'tafikata ahwa fa anna tufakuna ta ina ake juyar da ku amin an yace mai jalalin yace tusrafuna ake juyar da ku an ibadatihi daga bauta ma Allah shi kadai ma aqiyamid dalil tare da tsayuwar dalili ba a san ta inda ake juyar da su ba to dama wanda bai da niyyar karbar gaskiya babu ruwa ne da dalili dama in jahilci ya cika ma kai sai ka zama to kana taqlidul a'ma kai ba hujja kake nema ba ubanka da kakanka sun aikata abu kai ma aikatawa zakai da an tambaye su ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana to kai yanzu babanka ya sa walki to ka sa walki mu gani kuma ka dan bari to dama da jahilci da mi da son rai shi wani gaskiya ta bayyana gare shi amma bai son ya bi gaskiya to da kaga dan adam ya bata gakka kara gakka rage khutba ce kuma muhadara ce na baka kyauta da kaga dan adam asbabud dalal wal idlal shine aljahlu wattiba'ul hawa shi yasa Allah ya kore ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abuwa guda biyu wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha dan qur'ani yuna kada ka ta dari dan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma